عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar goma sha shida ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar talatin ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da uku alkhairan da yake cikin wannan ranaku allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin al-islami wanda yake masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin Niyami a jamhuriyar Nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratul hajji tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na goma sha biyu yau za mu tashi aya na sha uku zuwa abin da Allah ya so Allah ya samu dashi kenan tsakiyar shafi na biyu a cikin suratul hajji ko abin da ya kama da wannan inda jiya mun karanta fadin Allah madaukakin sarki ya da'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu yana bautawa wani Allah abunda baya cutar da shi kuma baya amfanin sa mana in ya daina bautarsa ba zai cutu ba in kuma ya bauta masa ma ba zai amfana ba ذلك هو الضلال البعيد Allah ya ce yin haka shine bata manisanciya bautar wani Allah abinda ba zai amfanar da kai ba kuma ba zai iya cutar da kai ba duk wanda ya rike wani abun bauta sabanin Allah subhanahu wataala to yana cikin bata manisanciya Allah ka shirye da mu ka ganar da mu daidai Allah ya ce yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi yana bautar abunda cutan da yake da shi ya fi kusa da amfanin da yake da shi gunki bautarsa babu alheri ko daya ce bautar wani Allah babu ko alheri kaɗan daga ciki hasali ma ya fi zama kusa da cutuwa fi da amfani Allah madokin sarki ya kare mu malamai suka ce waccan aya an ce yana bautar abinda yake baya iya amfaninsa kuma baya iya cutar da shi nan kuma an ce yana bautar abinda cutar da yake dauke da ita ya fi kusa da amfanin da yake dauke da shi idan ka duba bayanin da yake son ya nuna ma can ana nuhin in ya bauta masa mana in ya ƙi bautansa a wancan aya ba zai cutu ba nan kuma in ya bauta masa to sai dai ya zama cutuwa ne zai yi babu wani amfani ko kuma malama suka ce wannan usulubi ne daga cikin usulubi na larabawa abinda ba zai yi sai a ce yin kaza kamar kaza ne mana gunki bauta su babu wani amfani da yake ci ina an yi musu magana ne da irin yadda suke yin magana kaga mutum yana bautar abinda cutansa ta kusa da amfaninsa ba da wani amfani kenan da bi'sal maula tir da majibanci al'amari mana tir da gumkin da aka rike a matsayin Allah wanda bi isalashe kuma tir da wanda ya rike gumki abin bauta gane ko ka rike gumki ya zama majibanci al'amarinka to shi gumkin tir da shi bai da wani amfani kai ma da ka saki Allah ka kama gumki a matsayin abin bauta tir da kai ba kai tunani ba إن الله للي الله سبحانه وتعالى يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات zai shigar da wa'inda suka yi imani suka aiki nagari jannatin aljanna ma'ana gonakai da jirimin tahti al'anharu wa'inda koramu suna gudana a ƙarƙashinta inna Allah ya fa'alu ma yurid Allah yana aikata duk abin da yake so shirya da wanda yake so ya kuma kwatar da wanda yake so ba wani abu da ya zama dole akan Allah subhanahu wata'ala man kana ya zunnu duk wanda yake tsammanin cewa Allah yansurahu Allah Allah ba zai taimaki annabinsa ba fi duniya wal akhirah duniya da lahira falyamdud bi sababin ila sama' to ya ɗauki igiya bisabab shi ne ya giya ya ɗauki ya giya ila sama ya je da shi sama saman bango ko saman ɗaki alamai suka ce a sama wa anan ba ana rufin sama wadda muka sani ba amma saman rufi yanzu an ka rufi ai yana saman sai mu ce da shi sama sannan kuma akwai as-sama wal haqiqi to mafi yawancin malaman tafsiri sun fassara shi da falyamdud bi sababin ya dauki ya giya ya je da ita ila sama sama na rufin gidansa in ya je da giyan sama rufin gidansa sai ya daura ta sai ya sarkaho kansa sai ya sako yaggiye zan ba za su kawo ƙasa ba in ya ma ya dauro ta ga waya ya dauro ga iccen rufi in ya sako kansa yana kawo ƙasa domin bai kawo ƙasar mai zai faru an samu matsala ko tsala ce duk wanda yake tsammanin allah ba zai bai wa annabinsa nasara ba duniya da lahira yana bakin cikin haka to fale yamdud bi sababin ila sama ya dauki igiya ya dauro ta daga saman gidansa ko saman wani abu thumma liyaqta sannan ya yanke igiyar ma'ana ya sako kansa kasan wa'inda suke kashe kansu sukan hau saman wani abu ne gani in sun karataye kansu to ɗan abunan da suke sama sai su bauce shi da shi ma in ya hau saboda baƙin ciki da yake man wanzo sai ya shirya komai sai ya yanki abin da ya rike shi sai ya yi ƙasa to idan hakan ya faru fal yanzu ya duba ya gani hal yuki banna kaiduhu ma ya gaisu wannan makircinsa ko dabaran da ya yi don bakin cikin manzo ya gani in wannan abu yana tafiyar masa da bakin ciki wani abu zai tafiyar masa da bakin ciki dalilin sabkar wannan aya shine akwai wasu ƙabilu na larabawa asal da makfan sauransu mazala ya kira su ya ce ku zo ku musulunta sai suka ce a suna da alkawari tsakaninsu da yahudawa to da suka da suka share sai suka ce in muka yadda muka bi shi ya zamanto bai yi resi ba to mu za a gama da mu kinan don haka ba mu kama rashin dahil ga dahil nan mun kama kan mu yadda mu bi shi mu rike wa'inga su a da tabbas su sun tabbatar a nasu tunani manzo Allah ba zai kai labari ba an gane misali yanzu kamar ni sai in ce ma ka ara min miliyan guda in cani ya fara zafkowa da sauraron karatu ina mai da mashi eh kuna ganin a tsari na Allah bai iya yi amma a zahiri ba a zahiri abu ne mai wuya ko ba ba to sai ka je ka kai ma wasu shawarwari sai ce hawa shi wannan na ustazu za kai bai yiwa kan kai daga bashi kuɗin ka da shi ne sai in mai da mamar da ya ce to babu ne ka jira to haka na suka yi manzo Allah da ya ce musu zai ci nasara akan wani sai ce a bai yiwa ba mu yadda mu saki dahil mu rike wa'ancan da shi ne sai Allah ya mai da musu da martani ya ce to lallai sai dai bakin ciki ya kashe wanda zai kashe amma sai mun taimaki annabi sai mun ɗaukaka shi akan makiya kuma sai da manzo Allah ya zama shi ne saman wa'annan da ake ganin su ne suke juya kuma Allah ya samu dace shi sa Allah ya ce man kana yazunnu allan yansurahu Allah alhamu yarji'u ila nabiyyi kun gane ko wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki annabinsa wasu malama suka ce a'a alha'u yarji'u ila man yazunnu billahi zanna su tana komawa ne ga mutumin da ke ma Allah mummunan zato ma'ana kenan annasru anan bi ma'ana ar-rizq saboda laraba suna suna ambata ar-rizq bin nasr kenan wanda yake tsammanin Allah ba zai arzita shi ba yana ganin shi ba yadda za a yi arziki ya zama kaza kun fahimta Hausa Allah samu dace shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tofa da yamdud bi sababi ɗin sama ya taka da tsani zuwa ga sama kun ji na ɗai ko na biyu wasu malama suka ce as-sama ana ai as-sama'ul haqiqi saman dai ne ake nufi na haƙiƙa shi ne wanda yake tsammanin Allah ba zai bada nasara akan annabinsa ba abinda yake ba zai tabbata ba saboda yana bakin ciki to ya taka sama can inda ake yi manzon Allah wahayi ya yi tsaida ya ce a daina zo mai da wahayi shi gani abin yana yawa tana yi ta haka abinda an magani in Allah ya ɗaukaka mutum ya ba shi daraja Allah ko kai hasa da shi aikin banza ne abin da za ka yi ko abin da yi kawai ka talle shi in dai rana ta fito magani guda ka shige ɗaki ka rufe idonka amma in ka ce sai ka mai da hasken nan wallahi ba ka yawa mu ba mu masha ku bai ko yana yawa haka idan Allah ne ya yi niyyar sai ya kai mutum wani matsayi da yake son ya kai shi wallahi duk hasada mai hasada yayi ya kare bai ya hana shi ya kai inda Allah yake so ya kai shi Allah ka raba mu da hasada yasa Allah ya ce bal yanzur ma'ana fal yamdud bi sababin ila sama ya samu tsani ko kuma ya samu igiya ya dauro ta daga sama kuma ya ka sanan ya yanko ta hal yuhibanna kaiduhuma yaqisum damuwarsa da bakin cikinsa tana fitar da damuwan da yake cikin zuciyarsa ba za ta ga tambaya yanzu mutumin da ya ɗau igiya ya ɗaura sama ya ratayo wuyansa sai ya sako kafin ya kawo ƙasa sai ya makale ko yana ba da labarin eh sai dai a ba da labarin shi ko to amma zahirin haya abinda take nuna muna ya sako kan shi ya gani in bakin cikin yana tsaya to za ya gane wannan yana daga cikin usulu min asalibil ab saboda qur'ani an saukar da shi ne da yaran larabci kun gane ko da haka tsarin yadda larabawa ke magana haka ake magana da qur'ani dan su gane su zama ba su da uzuri a gurin Allah gobe kiyama kamar yadda bahaushe zai cewa misali ka nemi abu gurin mutum ya hana sai ganka da shi sai ka ce to gashi na samu ka mutu mana to in ya mutu kana gaya bai ka samu kenan kalma ce da ake amfani da ita cewa sai dai bakin ciki ya kashe tanda ji ba haushi in ya kace ta ai ta kare to amma ba haka ake nufi ba abinda ake nufi hudiya makiya sai dai bakin ciki ya kashe ta haka ma duk wanda yake tsammanin Allah ba zai baiwa annabi shi nasara ba sai dai mutu da bakin ciki amma Allah sai ya dauka ka annabinsa nan da na da ake magana to ayar ba ta tsaya na ba duk mutumin da Allah ya niyya sai ya taimake shi ko ya kuke mai bakin ciki sai Allah ya dauka darajar shi Allah ka dauka darajar mu Allah ya ce wa kadhalika anzalna kamar haka ne dai muka saukar da shi me muka saukar shine alqur'ani mana kamar haka ne muka aiko jibril da ayoyin alqur'ani ya saukar da shi zuwa ga manzon Allah ayatin bayyinat ayoyi ne mabayyana a cikin alqur'ani mana ayoyi ne da ke bayani akan halas da haram abaka za halas ne abaka za haram ne haka alqur'ani yake in kana son ka san hukuncin abubuwa suka zo ka cikin alkur'ani za ka samu hukuncin abubuwan da suka shafi addininka wa anna Allah yahdi man yurid Allah shine yake shirye da wanda yake so an gane wannan da kyau innaka la tahdi man ahbabta kai dai baka ya shirye da wanda kake so amma shi Allah shi yake shirye da wanda yake so an gane wannan ko dan haka idan ka ganka cikin shirya nufi ne na Allah haka Allah ya so to godiya za kai ma Allah kaka ce haba ni an wasa ai ni na dage kaza Allah ne ya so ka shiri wani wallahi ya hika hankali wani ya hika ilimi wani ya hika shekaru amma Allah bai bashi shiriya ba idan shiriya kyauta ce ta Allah Allah ya tabbatar da mu akan shiriya innal ladina amanu Allah ce lalle wanda suka yi imani imani da manzo ake nufi ana ma'ana innal ladina amanu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle waɗanda suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam wallazina hadu da waɗanda suka ce su yahudawa ne mana yahudu ahlul madina da su yahudawan madina wasabi'ina da sabi'awa sabi'awa su ne ƙaumun baƙau ala fitratihim mutanen da suka wanzu akan fitra manzo ya ce kowane mutum ana haifosa ne a fitra da islama mutane ne waɗanda sun taso sun tsaya akan yadda Allah ya fitra su suka tsaya ba tare da wani wanda yake gidan su ba Allah subhanahu wataala ya bar su tsaya duk da yake Qur'ani ya tabbatar muna babu wata al'umma face an samu kirkidi a cikin ta an fahimci Hausa Allah madaukin sarki ya samu dace shine wasabiina haka ne ko ibn abbas yace sabi'awa hum shi'batun minan nasara wani yanki ne daga cikin yankin nasara wan nasara da kuma nasara ma'ana ahli najran kenan wal majus da majusawa sune masu bautan rana da duk abu mai haske shi suke bautawa suna bautan wuta gane ko shine majus ay abadat ash-shams wan niran wan nar wagairi dalil suna bautan rana suna bautan haske suna bautan wuta da abin da ya kamata wannan wallabi na ashraku da wanda suka yi shirka shine abadat al-awthan masu bauta gumaka dukkan wa'annan inna allaha yafsilu bainahum yawm al-qiyamah Allah subhanahu wataala zai yi hukunci a tsakanin su ranar tashi alkiyama ana kowa za a saka mai da abin da ya cancanta da shi musulmai a kai su aljanna kafirai a kai su gidan da ya dace da su kuma yadda Allah masu alƙawari na'am yana tambaya me bambancin ga yahudi da banasari yahud su ne mutanen da suka bi at-taura Nabi Musa aiko shi ne da littafi a taura wanda suka shirye zuwa ga wannan littafi su ake ce da su Yahudawa. To da, tunda aka sauko da littafin a taura duka annabawan banu Isra'ila da shi suke aiki. Kun gane ko? Har zuwa annabi Isa. Lokacin da aka aiki annabi Isa sai aka aika shi wani ɓangare daga ɓangaren Yahudawa. Nan ɓangare ana ce da su mutanen Nasara. sai aka aike shi zuwa gare su inda tsarin aika manzanni a rayar da yake a lokaci guda za ka iya ganin annabawa da dama wanga yana wannan bangare wanda yana wannan bangare sai a aike ka zuwa ga wasu mutane daban da shi annabi isa sai aka aike shi zuwa ga 'yan wannan bangare sai aka ba su injila to kasance yankin da suke ana ce da su nasara sai aka ce da su nasara sai aka musu suna da wannan bangare kun gane ko yanzu da an ce wane yana arewa kawai an san yana garin arawa ne amma arawa ai hausawa ne ko ba haka bane to hakan ma da yahudun da nasaran duka kansu guda 'yan uwa ɗaya uba ɗaya ne da da sai dai da yake tsarin aiko annabta akan aiko annabi a wani bangare inda in dan banda manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka aiko zuwa ga duniya gabaki daya kun fahimci Hausa su tsarin su kamar tsarin eh kawai yanzu kaga akwai malamai sai kaga ga wani malami a wani yanki wanda mutanen yanki suna ji da shi ko ba haka bane a wannan lokacin ma su kun wani yanki suna da nasu za ka ma wani lokaci sai ga an ce ku ku bi wannan umarnin da ya baku ya yake da shi ku kuma aiko muku da wannan haka annabawa su amma dai a tsari duka duka yan uwa ne sai dai bambanci ga yadda ya kasance ka gane ko Allah ya samu dace inna Allah ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne akan komai ma'ana yana da ilimi akan duk abin da suke faruwa alam tara ka ba su labari ko kuma ashe baka ga cewa ba annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard dukkan halittu da suke cikin sammai da halittun da suke cikin kasai suna yin sujjada ga Allah jama'a ya kare ko bai kare ba kula halittun da suke cikin sammai da halittun da suke cikin kasai in an ka gami duk wani abu da halitta ya shiga ko bai shiga ba kuma sai Allah ya ce wa shamsu wal qamar da rana da wata ai su cikin samai da kasai suke yanzu ana so a jayo hankalin mutane wai wasu na daga cikin halittu masu girma da dan adam yake gani to ka sani duk girman su duk matsayin su su ma bayi ne na Allah su ma suna zuwa su yi mai sujada inda akwai masu bautar rana ko masu bautar wata akwai masu bautar taurari ko ba haka bane to sai Allah yake so ya mai da hankalin mutane gaba daya cewa da ranar nan da taurarin nan da duk wani abu kake ganin babba ne to bawa ne ga Allah yana shi Allah ya kamata a rike ba wani abu ba isa Allah ya ce wa shamsu wal qamar rana ma tana yi ma Allah sujjada wata shi ma yana yi ma Allah sujjada wal nujumu da taurari ko ba haka bane wal jibalu da duwar wato wa shajaru da dabbo da itatuwa wa dawabu da mataka saman kasa ce addawabu abin da duk yake taka bayan ƙasa ya zama dabba da kenan mutane sun shiga shanaye sun shiga abakai sun shiga duk wani abu da zai iya taka ƙasa ya shiga cikin wa'annan su ma suna yin sujjada ga Allah subhanahu wata'ala wa kathirun minan nas da da yawa daga cikin mutane mutum da adam diwa ba da aka zo dabbobi ba ɗaya ba ko ɗaya ba ko itatuwa ba ɗebe ko ɗaya ba duwatsu duk girman su ba abinda an ka ɗebe amma sai mutane an kace da yawa daga cikin su to sauran ba yana akwai kangararru tun da adam tun da adam eh bai san larabci bane amma a istilahi na a larabci an kace dabba ana nuna abin da ke taka ƙasa to amma kuma a bambance suke inda an ɗauki terminologin cewa in an ce dabba ana nufin kaza ne to ya zama da kace mutum dabba yana nufin kawai kai tsaye kana nufin kaza ne kun ban hausa sai dai in kace mai kai dabba ne bai hankali duk da haka wani ba ya zai yi ba kun gane ko idan kaka ce wa mutum dabba duk da yake dabba mai taka kasa ne shi ma mutum din ya shiga amma inda akwai abin da ya bambanta sai kai amfani da abin da bai ɗauka hankalin shi ya shiga damuwa. Gane ku? Ina kaga anan ma ‘yan bambanta ko, da an ce dabba ko za a ce da yawa daga cikin mutane, duk da mutane suna taka bayan ƙasa amma an hidda su ne. Allah ya ce, wa kathirun haƙƙa alaihil azab, amma da yawa ba, Allah ya wajabta abin nan wuta a gare su mana azaba ya tabbata a gare su. ma'ana wanda sun ka kafir cewa Allah da yawa daga cikin mutane azaba Allah ya tabbata gare su wa man yuhinillahu duk mutumin da Allah ya wulakantar wanda Allah ya wulakanta shi ya zama bai da daraja amma da min mukri babu ya da wani mai girmama shi ba ya da wani mai bashi daraja in ka zama wulakantacce a gurin Allah duk duniya in sun ce kai wani abu ne ba komi kake ba idan ka samu karamci gurin Allah duk duniya in sun ce sun rena ka kai mai daraja ne nan da haka mu nemi karamci na Allah ba na mutane ba kan mu yi abin da za mu samu girma wurin mutane amma wurin Allah ba mu da girma Allah ka karama inna Allah yaf'alu ma yasha Allah subhanahu wata'ala yana aikata dukkan abin da yake so hadani wa'innan bangarori guda biyu khasmani masu cece ku ce ko masu ja'in ja ihtasamu sun yi kusuma sun yi cece ku ce fi rabbihim game da al'amarin ubangijinsu Allah madaukin sarki ya samu dace wannan ayar sai mun yi bayani akan sabon nuzul din duk da yake malamai sun yi magana da yawa akan sabon nuzul din ma'ana sabon nuzul dalilin sabkar ayar wasu ka ce an sabkar da ayar ne akan waɗanda suka yi yaƙin badar su ne su hamza da ali da ubaida da kutubatu bin rabi'a da walid da utuban kansa kun gane ku utuba bin shaiba da da walid ɗansa inda in ba a manta ba a tarihin yakin badar da aka yi sai da aka yi mubaraza fito na fito to shine bangaren musulmai mutum uku suka fito bangaren kafirai mutum uku suka hito to lokacin da suka hito tsakaninsu sun tattauna game da al'amarin Allah wasu suna kwatanta musu cewa ku zo ku shiga musulunci shi ne addini mai daraja addini mai ɗaukaka su kuma wancan suna kiransu zuwa ga kafirci to kaga sai da aka samu menene an samu tattaunawa tsakanin ɓangarori guda biyu shi ne Allah ya ce wa'innan ɓangarori biyu ɓangarori na kafirai da ɓangarori na musulmai sun yi ce ku ce fi rabbihim game da addinin ubangijinsu wasu maluma suka ce a an sabkar da wannan ayar ne tsakanin wani tattaunawa da ya shiga tsakanin musulmai da yahudawa yahudawa suka ce da musulmai ai annabinmu ya riga annabinku littahinmu ya riga littahinku mu ke da ɗaukaka mu ke da daraja musulmai suka maida masu matane suka ce a annabinku ai mun yi imani da annabin mun yi imani da littafin ko mun yi imani da littafin amma ku kun kafircewa annabin mu kun kafircewa littafin dan haka kuka zama ba ku da daraja kuka samu kaskanci a wurin Allah sannan da kuka bai muku amfanin komai ba daga bangarori biyu kenan sun yi cece kuce bangaren yahudu da kuma bangaren musulmi wasu malamai suka ce a'a wannan wani tattaunawa ne da ya faru tsakanin wuta da aljanna wata tana ganin ita ai ita ce ta samu rinjaye inda ita ta Allah ya alkawarin zai cika kuma ya cika ta kuma ita tana jin daɗin ita ce za ta ajiye wanda suka kafar cewa Allah ba su bi Allah ba ta ga kiyayewa in baka bi Allah ba wai an saka wata ita murna ta kai za ta yi maganin wanda bai bi Allah ba Aliyana ta ce a to ni da Allah ya ba ajiyar miskinai wa'inda duniya suka bi shi suka sha wahala ai duniya da daraja in ka duba a zahiri wa fi samun daukaka da aljanna da wuta kaga hikimar Allah ko wanda yake yin hidima dan bakanta wa wa'inda ba su bi Allah rai ba da wanda yake hidima dan dadada wa wa'inda suka bi Allah duk ba aiki suke ba to wa aiki ai baka yi sakarin jayar ba wallahu alam Allah ya ce hada da hasmani wa'annan masu tattaunawa guda biyu mana ma'abota addinai kenan tsakanin musulmi da yahudawa da nasara ta samu fi rabbihim sun yi cece ku ce ko sun yi jayayya game da ubangijin fi rabbihim ai fi dini rabbihim game da addinin ubangijinsu wallabina kafaru to yanzu ga amsan nan duk bangaren da kake in dai ka kafirce kan mutu baka tuba ba kawai ga makomaka za ka ba alfahari za ka yi da addini ba a'a in ba na kwarai ba ne Allah bai san shi in na kwarai ne kuma ka tsira an gane wannan ko yasa Allah ya ce fallabina kafaru wayanda suka kafirce wuqi'at lahum thiyabun minna an yanka musu tufafi na wuta mana an yanka musu cisi na wuta an yi musu kayan sawa na wuta bai matsala yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ana zubo ruwan zafi daga saman kawunansu ga kwamfule na wuta sannan ruwa mai tsananin zafi ana zubo shi saman kai yana fidda fata haka ake rayuwa cikin wuta fa yusharu bihi ma fi butuni ana narkar da abin da yake cikin cikin su na hanji da sauransu wal julud da kuma fatan su in baka gane ba yadda tsiruwan yake da sun sha zai narkar da hanji su zubo ta dubura ba a mutuwa sannan fata wannan yana zubewa a zubo shi saman kai kuma yana cikin hanji yana narkewa haka ake rayuwa shi yasa Allah ya ce yusharu bihi ma fi butunihim yi ana narkar da abin da yake cikin abin nan abin da yake cikin hanjin su cikin cikin su ana narkar da shi da wannan ruwan wal julud da fatunsa walahum maqami'u min hadid kuma su ɗan wutan waɗanda a cikin wuta suna da gudunmomi na menene na ƙarhe mana ana bugunsu saman kawuna mala'iku na dukansu saman kawunansu da guduma da ƙarhe ga dai zahin wuta ga duka ga hanji na zuba ga fata tana zanewa dalla da wani za ka ce sababonin da ya kai mutum ya mutu da shiga aljanna Allah kakka jarabe mu da shiga azaba kakka yi fushi da mu ya Allah ka ba mu aljanna kullama ara anan ne ko kullama aradu an yakhruju minha min gammin duk lokacin da suka so su fita daga cikin wuta min gammin saboda kunci da bakin ciki na azaba da suke ciki u'idu fiha sai a fara mai da su a ciki a ce da su wa duku azabal hariqa kudandanin azaba na gobara kudandanin azaba na gobara dan a nuna ma wutar ci take yi ci na hakika yanzu in aka ce gobara ta taso a kasuwa ta samu sinadarai da ke kara mata ƙarfi a ce cikin kasuwar nan akwai fetur fetur an ajiye kana ganin in an yi wutan nan tana ci abinda za ta ci dan kaɗan ne ba kaɗan ba ne to haka wutan ta lahira take cin waɗanda ke cikin ta ka kaza kamar a yadda ake suyar nama ko yadda ake dafa aka gasa nama ta reni haka wutar take gasu a'a cin su ne take na hakika sannan wuta ai ba karami ba ne in an kai mutum in za a sa mutum sai an mai da shi ƙatoto ya linka masallacin nan da girma ko ɗan aljanna ai yayi girman masallacin ko in ba haka ba me za ka ce aljanna haka ma wuta in ba an yi mutum ƙatoto ba in an sa shi cikin wuta me za ta kona in mutum kamar irin halitta gari an ka jefa shi kafin yanzu ai ya bushe a'a za a yi shi ne dake yi wuta ci yana ihu yana ihu yana ihu yana ihu sai Allah ya ce watar ta koma da yake don a sake mai azama aga na za a rayuwa inna Allah yudkhilu alladhina amanu Allah subhanahu wataala yana shigar da wanda suka yi imani wa amilus salihat suka aiki nagari جنات تجري من تحتها الأنهار الجنة والدقورمون سنة قدانا لكفرقشنتا يحلون فيها من أساورة za a yi musu ado a ciki shine yuhallauna za a yi musu ado kwalliya min asawira da kayan karab yan hannuwa abin sawa a hannu mundaye su wa'annan mundayen nan min zahabin an yi su ne da zinariya wa lu'lu'a kuma an yi wasu da lu'lu'u abin mamaki yanzu idan ka sa shadda ka sa mundaye ka shigo kasuwa ya ka kalli gidalawa aka gani ta ce a wani hanya ba ya zare ba mundaye ne fa hannunsa ba to a aljanna ado za a yi mamala tas kuma wanda zai ma ado ana ce halala za a yi musu ado Allah zai yi musu ado wanda ya dace da su da zinariya da lulu kai tas ka ci ka koshi malam ka sha karau Allah ka nuna mana a aiko ka san za a yi gayi aljanna Allah ka yi mu ai sai ma da ce wasu da kai ne ce wala ni ai an canza shi da Allah ya ce yuhallawna ko za a yi musu ado a cikin aljanna fiha a cikin ta min asawira da mundaye min tarin na zinariya wa lu'lu'a da kuma na lu'lu wa libasuhum fiha harir tufafin su a cikin shine alhariri aya ne mai tsada tun anan duniya Allah ce irin shi ne a aljanna za su rinka sa wahudu ila tsayibi min alƙauni sun shiryu zuwa ga magana mai daɗi ina ba sai ce a tsayib min alƙauni ko la ilaha illallah a nan duniya Allah ya shirye da su ga magana mai daɗi faɗin la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah wallahu daga mutanen kirki suna maganganu masu daɗi ga Allah وهدوا إلى صراط حميد kuma sun shiryu an datar da su ga addini na daidai mana siratul hamid shine addinin islam Allah ya shirye da su akan addinin musulunci idan ka samu wannan sai ka gode wa Allah ka samu musulunci ka samu kalmar shahada da Allah ya karbi ranka akan addinin musulunci sai ka gode wa Allah innal ladina kafaru da je wani sau kafirce wa manzo wasaddu an sabilillah suka kange wa yasudduna ko suna kange mutane daga addinin Allah nan an yi amfani da fi'ili fi'ilin mudari dan a sanya alaka da fi'ili ma dan wani guri ana karanta shi ladina amanu wasaddu an sabilillah allazina kafaru wa saddu an sabilillah wanda suka kafirce kuma sun kange mutane game da addinin Allah nan kuma aka ce wa yasudduna an sabilillah suna kange mutane daga addinin Allah dukkan su suna da alaka amana sun kafirce kuma sun hana ko su daina hanawa ba har yanzu da ake bada labari har yanzu kafirai suna tunani yaya za a daina musulunci ya za a yi ka a shiga musulunci kullum suna da wannan tunani sai da Allah ya ce wa yasudduna suna kangewa fiye mudari wal masjidil harami kuma sun kange mutane daga masallaci mai alfarma nan lokacin da manzana sana ya zo zai yi da shi da sahabbansa za su yi tawafi ga dakin kaba sai suka tare suka hana Allah ce su sun hana shiga addinin musulunci kuma a zo masallacin Allah a yi tawafi sun hana shi fa masallacin nan Allah ya ce allabi ja'alnahu lin-nasi sawa'a wanda mun sanya shi ga mutane daidai na daidai wa daidai mana ya an ka je dakin Ka'aba ba wanda zai ce ya ga wani duka wani zo masallacin nan ne mun ka zo masallacin nan babu wanda zai cewa na hika ga masallacin nan a dakin Allah ne dakin Allah shi sai an ka je dakin Ka'aba babu wanda zai ce tashi da nan wurin suwa na nan inda za ku gane wannan da an sa farin kayan nan ba ka gane minista ba ka gane mai kuɗi ba ka gane talaka wani ma sai in yanci ma shi wane na sai ka ce kai na wane kuma da nan ka ajiye shi inda na an zo inda ake daidai muna ɗaki da wani sai da zai tahi sai an kace muna ai wancan shine wani amma bai isa shi ce shi wani bane ko a cewa na na a'a duk wannan wadanci an bar shi da kowa daidai wa daidai kaga hikima ta Allah yanzu da a ce makka akwai fifiko da Allah yake hanji zai daɗi kowa zai je daga rikon ɗin shi an kawo fauda amma da yake tsari ne na Allah Allah ce kowa ɗaya aka je can duk ɗaya ne sai ka ga in an zo mina kayi kwanci gefe guda na bayan ka minista na shi ma yana nan kwanci na bayan shi dan mai noma na shi ma yana nan kwanci na bayan shi dan kiwo ne yana kwanci kowa ɗaya ne akwai hikima mana shi sa ta ga aikin hajji an gaji sai ga duka normal kowa an ta kai guda Allah ya ce ja'alnahu sawa'an mun sanya shi ya zama kowa ya zama daidai da wani al'akif mazauni wurin wanda yake zama a cikin garin makka walbade da wanda yake tahowa daga waje duka ɗaya ne babu wanda zai cewa ni na kowa ne Allah ya samu dace wa man yurid fihi bi ilhadin wanda ya nufin karkata zuwa ga zalunci malamai su ce al-ilhad huwa al-mayl ila zulm ka karkata dan yin wani zalunci bi zulmin da kuma yin wani zalunci akan wani kenan bi ilhadin bi zulmi wanda ya so ya karkata dan ya zalunci wani a wannan guri Allah ya ce no bikhu min azamin alim za mu dandana masa daga azaba mai radadi ba wanda za a cutarwa kai na yi wani la'akari ni wani nazari a harami ina ganin ina nan wata rana sai ni tuna cewa tun da na zo cikin haramin nan ko sauro bai taɓa cizo na ba ban yi wannan tunani ba sai da muka je arafat na je na kasa kwana sauro ya hana mun kwana saboda kafin mu samu haiman mu dare yayi shine sai ni tuna shi harami ko sauro ba baya cizon ka daga kenan alhamdulillah kuma za ka ga kowa yana ba wani haƙuri kowa yana ba wani haƙuri inda mutum ya fahimci addini ba ka ganin shi da damuwa ko kuma sun yi damuwa a harin Allah ya ce wa idh bawwa'na li ibrahima makanal bait ka ba su labari lokacin da muka bayyana wa annabi ibrahima gurin da ɗakin ka'aba yake saboda ɗakin kaba lokacin da aka yi tufana ruwa ya shafe wurin sai Allah ya ce da Annabi Ibrahim ya je ya sake gina wurin ya tada foundation din wurin Annabi Ibrahim ya ce ah to yaya za a yi in gane Allah ya ce je za mu nuna maka Allah ya tashi iska ta yi sama sai ta yi setin gurin ta yi duhu kamar girgije a setin gurin sai annabi Ibrahim ya ji ana magana cikin giril ana cewa daidai nan da abin ya tsaya shine iyaka inda dakin kaba ke annabi Ibrahim ya zo yana tayar da wannan gini da umarnin Allah subhanahu wataala shine Allah yake ba mu labari wa idh bawwa'ana li ibrahima yayin da muka bayyana wa annabi Ibrahim makanan bait gurin da dakin mu yake Allah tushrik bi shay'a ka hada ni da wani wa qahhir baiti lit ta'ifina ka tsarkake gidana ga waɗanda suke zuwa su yi tawafi zahir baiti ko baiti bi ma'ana masjidi ka tsarkake shi to wani irin tsarkakewa ma'ana ka tsarkake shi daga gumaka zaman to ba a bauta gumaka ce walƙa'imi na ko sannan kuma da mazauna a ciki alƙa'imi na ai almuƙimi na fi mazauna a cikinsa wa rukka'i sujude da waɗanda suke yin sallah a ciki wanda ke zuwa suna yin sallah dukan su Allah subhanahu wataala yake ci a abin nan ba tahir bai ce da taifina wala ka tsarkake shi ga masu yin tawafi da kuma masu zama a nan da kuma masu yin sallah a wannan gurin wa rukka'i sujud yani as-salat fi wa adbin fi nas kai sanarwa a cikin mutane bilhajji da ziyartar wannan gurin mana ka yi kira ma mutane su zo su ziyarci wannan ɗaki nawa ya zo ka rijanan za su zo za su same ka rijala ay mashatan ala arjulihim za su zo ta ƙasa wa ala kulli damirin kuma za su zo akan dukkan damfanar raƙumi an ce damir raƙumi wanda yake bai da katon ciki irin wanda laraba ke zabawa masu yin dogon tafiya to za su zo akan wa'annan yatina min kulli fajjin ani za su zo ma daga kowane bangare mai nisan duniya za su zo haka Allah ya ce annabi Ibrahim don da ka kara aiki ka kira mutane su zo annabi Ibrahim ya ce ya Allah ni yanzu in na kira wa zai ci ni ka gane ko Allah ya ce mun ce ka yi kira kira annaka amma yadda sakon ka gare mu yake in maganan nan mu ku za mu yada ta duk duniya ka yi abin da aka saka kamar yanzu in ce mawa ne eh daga min masallacin babbakomin masallacin da yana son ɗauko wani abu sai ka ce yaya za a yi ta ina zan fara dana babu mamaki a ce an turbo da wani abu nan ni ko nan ban son in yi rami sai in ce ɗago shi daga haka in shiga cikin ɗauko abin nan a ɗabi'a na ɗan adam abu ne mai wahala haka ne ko to amma Allah da bawansa kamar umarnin da sojoji suke ba mutum yaransu in soja ya ce ika za ka kace ba ka yawa kawai i ai shi ya sani kana ya ko ba ka yawa in ka fara sai ya ce bari ko kuma ka yi da sa to haka Allah duk abin da ka ya ce i akwai hikima shi yasa akwai da yawa waɗanda suke kuskure ma ibadar Allah sai a karanta ma hadisi sai ka ce tsaune ai wannan sai ta bane baka san Allah bane Allah rashin sanin Allah ne rashin sanin girman addini na ko wannan abin ba abin wasa bane duk abin da yake umarni ne daga Allah umarni ne daga manzonsa bayi za su iya shi yasa Allah ya ce ayi Allah an shi mutane shi ya san halin mutane to duk umarni da kaga ya ba su akwai hikima a ciki kuma ya sa abu ne da zai yi wa amma ka ga umarni daga gona Allah ka ce na yi wanda ba mu yaji sai dai mutanen da to ka debi imanin ka wala ka samu matsala to lokacin da aka ce annabi Ibrahim ya yi sai ce ya yi annas ala inna rabbakum adbana baitan wa kataba alaikum alhajj ila albayt fa ajibu rabbakum iya magana da yake annabi Ibrahim ya ce ya ku mutane ku saurara Ubangijinku ya gina gida ya wajabta muku ziyarar wannan ɗaki ku amsa kiran Ubangijinku. Fa'ajaba kullum man kana ya hujju min aslamin aba'i wa rahamin umahat, labbai kallahun labbai. Da annabi Ibrahim mai wannan, duk duniya sai da kowa ya karɓa, duk wanda Allah ya ƙaddara da iliminsa cewa zai yi hajji sadda annabi Ibrahim ya wannan kira sai da yace labbaika Allahumma labbaika da wanda ake da cikin shi da wanda yake cikin tsatson in dai kana cikin wanda za su yi hajji to ka amsa wannan kira kai na koyi to yanzu zaka yi nace ko za ka ji kana labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika lak labbaika Allah ya samu dace ba gashi ba ka taje gari duk duniya ana ziyara ana zuwa wata halitta in ba haji baka ganin ta mutum dan uwanka ya ce ma ana yin halitta irin haka sai kai mamaki a bakaken wani kalar baki in ba maka ba sai ka mutu ba ganshi ba a fararen wani kalar fari sai ka mutu in ba ka je maka baka ganin shi ko ina a duniya za ka ganin nau'i nau'i na mutane shi sa Allah ya ce wa'azzin fin nasi kai kira a cikin mutane bilhajji da ziyarar ɗakin Allah ya atuka rijalan za su zo ma ta kafa mutanen da ba a kafa suke zuwa maka ba a kafa suke zuwa ba la kulli zamirin dukkan kuma mai dambararren ciki raƙumi kenan sannan kuma aka samu fasaha zuwa da raƙuma to yanzu kuma jirgi ake tafiya ko ba ka bane wata rana za a je da abin da ya fi jirgi a gane kun fahimci abin da nake ji abin nan wata rana ana za a ta yi makka da abin da ya fi jirgi wanda ya mutu shekara ɗari biyar in ka tashe shi ka ce mai za a yi wani abu irin jirgin da ke kan mutane maka shi na yadda tunanin shi ya ba shi wannan mu ɗauko misali ɗan shekara ɗari in ka ta sai kacce mai salula bai santa ba in an ce mai za a yi magana da mutum na amerika daga nan ko a ga hoton shi ba shi yadda dan tunanin shi bai kawo zai yi ba to haka mu ma ana iya ayi wani abu wanda zai fi ciniki wanda tunaninmu bai kai gare shi ba ko mu mu gani ko ɗin mu su gani duka wannan abu ne mai iya na ya ci na min kulle fajjin amika za su zo daga kowane bangare mai nisa da ya shaharu manafi adam domin su halarci manafi adam abin da zai zama amfani a gare su mana su yi ibadodi su yi abin da za su samu lada daga wurin Allah gane ko abin da zai amfani su duniya da lahira wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat su ambaci sunan Allah subhanahu wataala fi ayyamin ma'lumat a cikin kwanannin nan sanannu wasu malamai suke ayyamin ma'lumat sune kwana goma na farkon watan lilhijja wasu kai ayyamin ma'lumat sune kwana uku na ayyamu tashrik kwana uku an ka ce sallah ko ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah wannan sune ayyamu ma'lumat inda su ne ake yin ambaton Allah bayan an gama sallah an gane ko na'am ina ne alama razaqahum min bahimatil an'am game da abinda Allah ya adalta su na bahimatil an'am abinda ya gani da bahimatil an'am dabbobin gida saniya akuya tinkiya rago da abin da ya kama da wanda rago ne shi ne bai mutul anam mana shi gode wa Allah game da arzata su da shi da yi ka san ba na arzata wa Allah ba baka iya sarrafa raƙumi amma sai Allah ya hore ma raƙumi ka yanka ka ci fakulu minha ku ci daga cikin layyan in kun yanka wa at'imul ba'is al-faqir ku ciyar da mai tsananin talauci in kun yanka ba'is al-faqir ai ladhi fi shiddatil faqar wanda yake cikin tsananin talauci Allah ko ba shi malaman suka ce akwai wasu kabilu kafin sauka da wannan aya in sun yanka su ba su ci daga cikin abin da sun ka yanka sai Allah ce a ku ci kuma ba wani in kun yi layya kuɗi ba ku ci kuma ku ba wani ba ku ci ba ku ci Allah ya halasta mu thumma liyaqdu tafatahum sa'annan su cire abin da yake a jikinsu ma'ana kuma da ya karo ta kusan su cire abin da yake a hannunsa ko kuma kuma da yutimu manasika su cika sa abin da ya rage musu na aikin hajji kuma da ya karo ta kusan ai kuma da yutimu manasihajji su cika sa sauran ayyukan hajjinsu waliyuku nuzurahum su cika sa bakancensu alƙawarinsu ko kuma waliyuku nuzurahum su cika sa ma wajaba alaihim abin da ya wajaba a gare su na ayyukan hajji waliyattawafu bil baitil atiq su yi tawafi ga gidan nan da dadde baitil atiq da dadden gida ma'ana shine dakin ka'aba kun fahimta wasa wasu malama suka ce an samu suna atiq ne bi annahu utika min kulli jabba don duk wani mai ji da kanshi gagararre Allah ya enta ɗakin Ka'aba ya zama ƙarƙashin sa shi bai taba zama ƙarƙashin wani kahiri daga wani guri ya zo ya mamaye shi an bai fita sa da ga wanda sun gwada su zo su rusa shi Allah bai bari ba yasa aka ce mai baitul atiq ko kuma baitul atiq ai kadim da daddan daki su je su yi dawafi zalika Allah ya ce wannan fa man yu'azzim hurumatillahi wanda ya girmama abubuwan da Allah ya haramta ma'ana don mutumin da ya nisanci abin da Allah ya ce bai su ya nisanci abin da Allah ya haramta fa huwa khairu lahu inda rabbi to yin haka alheri ne gare shi a gurin ubangijinsa fa hillat lakumul an'am Allah ya ce mun alasta muku cin dabbobin gida illa ma yutla alaikum sai dai wanda aka karanta mu cikin suratul ma'ida المنخنقة والموقوذة والمتربية والنضيحة kun gane wayannan ko su kan ko dabbobin gida ne in suna da wayannan sifa Allah ya ce ka kuci su amma duka dabbobin gida in dai ba sun sifantu da siffar da Allah ya hana muku ci ba an halasta muku ci babu laifi wa ijtanibu ar-rijsa min al-awthan ku nisanci azanta daga cikin gumaka ma'ana ku nisanci bautar gumaka wa ijtanibu qawla zur ku nisanci magana ta ƙarya shine qawlul batil wal kadhib ku nisanci magana ta ƙarya da kuma magana wadda ba daidai ba Allah madaukin sarki ya samu dace. Na ganin ana mun ishara da lokaci ya zo gaba ina ganin mun tsaya nan sai Allah kai mu shiga abin amma ina son dan yi magana kadan ya amsa da wannan Allah samu dace sai Allah ya kalla mu da mun shirin da ya